بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو الله سبحانه وتعالى da nubu marar iyaka a gare shi da ya sake haɗa mu'aunin safiya ta lahadi sha biyar ga watan sha'aban a shekara ta 1437 na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga maka zuwa madina inda kuma shi ne 22 ga watan biyar shekara ta 2016 a lissafin da ake kira miladiya muna darasinmu na biyun ƙarshe za a ce insha Allah la'alla a wannan littafi da muke karantawa na arhik al-maktum na malam safiyar rahman al-mubarak furi da yake magana akan siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu tashi yau a sabuwar gabar magana da ya sa suna kamalun nafsi wa makarimul akhlaq darussa da dama da suka gabata mun karanta siffofi na halitta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga mai wajen darasi biyar ko ko hudu ne ko yanzu darasi ya kai hudu ko biyar akan abin da ya shafi siffofin halitta na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to yau abin da zamu tashi kai shine siffofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na ɗabi'a na halaye wato halayen kirki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malam mubarak furi ya fara da cewa kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam yamtazu bi fasahati lisan ya keɓanta ya bambanta shine ma'anan yamtazu ya yi fice tsakaninsa da sauran jama'a bi fasahatin lisan da fasaha wajen harshe wajen magana maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam magana ce wadda take babu lukuna a bakinsa yana da fasaha duk abin da yake so ya faɗa Allah ya hore masa harshen iya faɗarsa cikin sauƙi cikin kalmomi waɗanda suke takaitattu kuma masu ba da ma'anoni da yawa kamar da za mu zo mu ci ya ce wa balagati alƙauli kuma Allah ya hore masa balaga wajen magana wa kana min dalika bil mahallil afdal shine yake da matsayi mafifici a wannan irin abu wajen fasaha da kuma wajen balaga ta magana wal mawdi'u alladhi la yujhal haka nan kuma wurinsa dai da matsayinsa a wannan fage na harshe da iya bayani da ƙwarewa da balaga din yana wurin da ba a jahilce shi ba ma'ana kowa ya san matsayinsa salamatu tab'in yana da salamatu tab'in dabi'a kubutacciya lafiyayya wajen magana duk mutumin da in zai yi magana ba sai ya yi wani kakale ba zai yi maganar da za a ji fasahar za a ji balaga mai son ya burge ko a burge shi zai burgu ba tare da cewa takallufi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba takallufi shine mutum ya matsa wa kai ya kirkiro abin da zai burge mutane annabi sallallahu alaihi wasallam baya wannan wani idan ya tashi magana tun kafin lokacin maganar yuzawiru kalamahu fi nafsihi ko zai rika kintsa zance a zuciyarsa sai in an zo wurin taron nan ga abin da zan ce ga abin da zan ce ga abin da zan ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya abin da yake so ya faɗa haka zai faɗe shi ba tare da wasu dabaru ba ba tare da kokarin ya burge ka kai mai sauraro ba zai faɗi abinsa amma kuma bai taɓa fitowa ma'ana maganarsa ba taɓa fitowa babu fasaha babu balaga babu kuma burgewar a ciki ba duk abin da ya faɗa zai burge ka irin yadda kake so ka ji harshe a bakin mai harshe ka ji zalaka a bakin mai zalaka ka ji mutum yana fidda harafi yadda ya kamata ma'ana ta fita sosai rangwadal babu wani abu da za ka kushe a cikin magana to maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka take shi fa babu abin da za a kushe tare da shi duk abin da yake yi abin da zai ba kowa sha'awa ne mafi matukar abin da dan adam zai yi to shine Allah bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta waɗannan fannoni sannan yace menene yace salamatu qab'in gashi dai da dabi'a hukutacciya babu takallufi kenan sannan wa nasa'ati lafzin kuma sannan ga lafazi da yake gare gare shine nasa'a Eh, nasa'a shine abinda babu wani cakudi a cikin sa saboda kyansa wa jazalatu qawlin da kuma gajarcin magana magana sa ba mai yawa ba amma kuma duk ma'anar da ake so ta tara ta shi ba sai ya tsaya ya yi ta bayani ba eh ta bayani ta bayani sannan a fahimce shi zai faɗi kalma biyu kuma kowa ya fahimci abu kalmomin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya faɗi ɗaya biyu kalma uku jumla ɗaya sai kaga za a iya littafi a ciki wajen bayani wajen sharhi sai a iya fidda littafi amma kuma kalmomin yan kaɗan sannan wasu haki ma'anin da ingancin ma'ana wa ƙillati takallufin da kuma ƙarancin wahal da kai shine takallufi ka ɗora ma kanka sai ka birge ba ruwansa ba ya wannan uciya jawami alkali an ba shi irin wannan kalmomi da muke magana kalmomi kaɗan masu tarin ma'anoni wannan kun san wannan hadisi ne ma musamman a kansa ko cewa an baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jawami'ul kalim ma'anar jawami'ul kalim sune kalmomi kaɗan masu tarin ma'anoni da yawa karkashin haka ne malamai suka fidda hadisai da dama akan wannan musamman al-imam an-nawawi arba'una an-nawawiya da ya fitar ya tattara su hadisai guda 42 ai dama asali abin da ya so ya rubuta shine hadisai arba'in da suke ta ɓangaren wannan ɓangare wato na jawami'ul kalim masu lafuzza kaɗan amma kuma sun tara ma'anoni da yawa sai zama kuma shi ma'anonin da ya so ya bayyana ko hadisan da ya so ya tara su ne hadisan da suke bayanin ma'anonin musulunci gaba ɗayansa su tare shi shi yasa ya rubuta arba'unan nawawiyya shi al-imam an-nawawi ma'ana ya tara hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda 40 a hadda ƙarin guda biyu akan wato wannan matsala ko kuma wannan fage na kalmomi kaɗan masu ma'anoni da yawa wa hussa shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an keɓance shi a bi bada'il hikam da hikimomi waɗanda suke kyawawa in ce abu badi' abin da yake mai kyau matuƙa wanda zai burge mutum to Allah ya hore manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hikimomi bada'il hikam ne ba hukum ba al-hikam jam'in hikma guda ɗaya hikma jam'in shine al-hikamu to an baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tarin hikimomi kuma masu yawa wa ullima alsinatul arab kuma an ilmantar da shi harsuna harsuna daban-daban na larabawa larabci harshe daban-daban ne kuma har alkur'ani allah maɗauki ya saukar da shi ne akan harshe-harshe na larabawa guda bakwai za ka samu wannan larabawan makka ƙurashawa larabawan yaman larabawan ina da ina haka kowanne wuri a cikin larabawan su ma na ɓangare kaza da kaza kowanne da irin yadda suke faɗin wani abu yanzu idan ka kalli hausa da muke yi ai za ka ji cewa in mutum yana hausa duk da hausa ce amma yana magana za ka gane wannan ba sakkwace ne wannan ba kano ne wannan ba kaza ne wannan ba kaza ne ai haka muke ko to haka larabcin shi ma akwai kalmomin da sai ka ji an ce yan kabila kaza in za su ce kaza ga yadda suke cewa yan wasu kabila kuma za su faɗi wannan abun wani abu daban suke faɗa ba wannan ba wannan shine abin da ake nufi Allah maɗauki ya saukar da alƙur'ani akan harshe daban-daban guda bakwai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tara masa harshen waɗanda ba ma nasa na ƙabilar Qurayshawa ba an taro masa diya iya su kun fahimci wannan da haka in ya tashi magana babu wani mutum daga cikin larabawa da zai ce bai gane ba duk an hore masa Allah ya bashi damar zai iya magana da kowanne daga cikin harsunan larabawa kusan larabci shine yaren da a duniya kakaf ba yaren da ya kai shi inda yare ne ma'ana harshen da za a faɗi wani abu ya isar da ma'ana to ba wanda ya kai larabci ba wai tun iya da ba tun daɗin kuma haka yake har yanzu kuma mai daɗi a baki ba harshen da za ka ji shi ana yin sa ka ji ba daɗi ma'ana kai wani harshen ana yin sa ka ji ba daɗi in mutum na magana haka ce ina ma ya shiru ko amma ban da larabci ko kana fahimta ko ba ka fahimta za ka je yana da daɗin yi ma ga nan da yawa mun zauna ba mu iya ya kamata duk musulmi ya koyi larabci shine harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam harshen alqur'ani harshen da Allah ya zaba ya sa maganarsa a ciki ya aiko saƙonsa na ƙarshe har tashin alƙiyama yace yukhatibu kullu qabilatin bi lisaniha yana magana da kowace kabila da harshenta duk kabilar larabawa in ta zo zai mata magana ko jama'arta suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai magana da su to zaka ji yayi magana da irin harshen su a sannan wa yuhawiruha bi lughatiha sannan zai in ya tashi tattaunawa da ita to da lugarta da yaren nata zai tattauna da ita su faɗa ya faɗa shine ma'anar muhawara eh asalin muhawara kenan wane yana faɗa kai ma kana faɗa kamar dialogue ka faɗa in faɗa sannan yace ijtama'at lahu quwwatu aridatil badiyati wa jazalatiha a ƙarfi na bayani da harshe shine ariba ariba shine ƙarfin bayani da ƙarfin harshe to istama'at lahu quwwatu aridatil badiyati ƙarfin harshe da bayani na ƙauye mun gane waje ha da kuma ƙarancin kalmomin magana a cikin maganganu irin na ƙauye to an tara masa irin wannan ƙarfi ɗin yana da shi wa nasa'ati alfadil hadirati sannan kuma da kyawawan lafuzza na mutanen gari mutanen gari suna da lafazi na iya burgewa aiko mun fahimci wannan to an tara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wancan da wannan don haka yan ƙauye za su ji ya burge su yan birni ma ba za su ce masa dan ƙauye ba in yana magana mun fahimci abin yawa domin wannan abin kun san shi a tsakanin mutane akwai ɗabi'ar magana kun ganin sai aka ɗauko mai kyan aka bashi daga halayen mutanen ƙauye mutanen ƙauye babban abin da ke birge su iya ƙarfin larabci da faɗar magana ta asali wadda ba sabuwa ba ce da ta samu cakuɗin wani yare mutumin ƙauye in ya ji kana larabcin da ba daidai ba sai rena maka to haka kuma mutumin birni akwai wani abu da ya saba magana da shi a yare irin nasa na ɗan birni to annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya hada masa da abin da ba kauye ake burge shi da shi da abin da dan birni ake burge shi da shi duka yana da shi ba yadda za a ji maganarsa idan dan birni ne kai ka ce masa ba kauye idan dan kauye ne ka ce wannan bai iya larabci ba ko yayi abin ne duk ba za ka faɗi wannan ba in yi maganar kauyen ya fi ka iyawa in yi ta yan birnin ya fi ka iyawa to haka Allah madauki ya sa manzansa sallallahu alaihi wasallam shine nasa'a mun san dai nasa'a shine abu ya zama gare gare mai kyau na alhabira habira sune mutanen binni yan gari wa rawnaqi kalamiha wa husni kalamiha shine ma na rawnaq ar-rawnaqu ay al-husnu eh shine abu mai kyau duk ma nasu daya amma dai masai bambancin shi larabci akwai kalmomi da dama da zaka faɗi abu ɗaya da su abu ɗaya ne amma ka tashi faɗa sai ka ta faɗar abubuwa da yawa kana son ka faɗi kyau to yana da kalmomi da yawa da zaka faɗi kyau nasa'a din nan kyau ake nufi raunaq shi ma kyau ake nufi amma kowanne da inda ake sa shi sai ka ji in ka sa nasa'a a mahallin raunaqa za ka ji bai biya in ka sa raunaqa a mahallin nasa'a shi ma bai ba galibi akan siffanta abin da yake a mai abin nan ta bangaren hujja wadda ba ta da wata shubuha da za a kasa gane ta a ciki ana siffanta da nasa'a wajen magana hakanan ruwa in ya zama garai ba shi da wani abu da ya gurɓata shi shi ma ana siffanta shi da wannan nasa'a rauna kuma ana kwatanta shi da magana shi ta bangaren magana da kuma gyaran jerin lafazi yadda dai in mutum ya magana za a ce wanda duk ya san wannan harshen ya san iya zaben kalmomi to wannan shi ake amfani da shi wajen raunaka wannan dai masu adabi sun fi mu sanin waɗannan abubuwa sai ce ila a ta'ayidi al'ilahi ƙari akan a ƙarfafa ta ubangiji da take zuwa masa daga Allah subhanahu wa ta'ala allazi a maddadahu alwahyu wanda wahayi ya karfafe shi da shi Allah madauki kun ga ya bashi wahayi wannan wahayi shi kansa ƙarin fasaha ne ƙarin wato dama ce ta karfafar iya bayani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wannan iya zancen a wannan fiqara din magana abin da ya shafi maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to yanzu kuma za mu ji halaye na ɗabi'a ta ɓangaren mu'amala da mutane da Allah maɗauki ya hore manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamin ya ce wa kana al-hulmu wal ihtimalu wa kana al-hilmu hilmu daban hulmu daban hulmu shine mafarki al-hilmu shine hakuri shi muke magana an wa kana al-hilmu wal ihtimalu والعفو عند المقدرة والصبر على المكاره صفات صفات أدبه هكذا كما تنظم da haƙuri musamman alhil shi ne idan mutum an masa abu yana da ikon yarama yana da ƙarfin yarama amma sai ya shanye wani shi ake nufi da hilm ba tare ma da yayi bayani ba tare da hali irin na hali na manya halin girma ya ma kau da kansa kamar bai san an yi ba wani shi ne ake ce ma hilm to wal ihtimal da juriya shi ne ihtimal ai maka ka jure baka nuna gazawa ba wal afu da kuma yafiya da rangwame in an yi maka ka kau da kanka ka yafe baka damu ba amma kuma inda al-maqdirati yayin da mutum yake da iko na ya rama domin idan mutum an masa an kuma fi karfinsa ba zai iya rama ba to dan ya ce yayi hakuri ma ba hakuri bane bai birge ba amma wanda yake da ikon ya rama sai ya nuna ma abin baka isa ba ma a kalle ka yawanta da kai to wannan shine a wato matsayin da ya cancanta a siffanta mutum kuma a yaba masa afuwa da kuma wato kau da kai tare da haƙuri wasabar da kuma dai haƙuri alal makarihi juriya da haƙuri akan abubuwan ƙi abin da yake ba ka son sa in ya auku ka jure masa ka daure masa kai haƙuri duk waɗannan sifatu adabihi sune siffofin ladabinsa na'am zai iya cewa zai iya yiwa ka ce wa kana sifatu adabihi su ne waɗannan alhilma wal ihtimala wal afwa inda al maqdirati was sabra ala al makarih mun fahimci larabci zai kawo maganar abin bambancin khabaru kana ne da kuma sunanta inda ka zaba duk zai iya yiwuwa ka ɗauki wannan amma wannan tanwinin da yasa ni ko ban sani ko ana wani نعم يوا وهو نعم صفات أدبه الله بها يوا ونشيني وكان تنسي زما وكان الحلم والاحتمال والعفو عند المقدرة والصبر على المكاره وأن الأبوة صفات كو صفات أدبه الله بها وأن صفوفي دمكجي to siffofi ne da Allah maɗaukaki ya tarbiyyantar da shi ya ladabtar da shi da su domin tarbiyya in ta zama daga Allah take a kun ga babu wata tarbiyya kuma da za ta fita wa kullu hilmin qad urifat minhu wa kullu halimin duk wani mutum mai haƙuri kad urifat minhu zalla to baka rasa samun wata wato gocewa wata rana an an ga rashin haƙurin ko za a ce wani mai haƙuri ne amma wata rana akan ƙure shi haka ne ko shi ne ma'ana wa kullu halimin duk wani mai haƙuri kad urifat minhu zalla za ka ga wata rana an samu wata yar gocewa da zamiya daga gare shi ita ce zalla sai kasa haƙuri wa hufizat anhu hafwa za ku baka ga an riƙe an haddato cewa wata rana wani kun ga duk haƙurin nan nasa to an ga wata rana an samu wata hafuwa wata wato wani wani wani targaɗe wani kuskure da ya faru daga gare shi ya kasa haƙuri a kansa shine hafuwa walakinnahu sallallahu alaihi wasallam amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam yazid ma'a kafratil adha illa sabra shi tare da ƙaruwar cutarwa da ake masa ba abin da ya ƙara sai haƙuri kullum ane masa to haƙurin ƙaruwa yake shi ba a ƙure haƙurinsa in za ka yi ma don ka cusa masa haushi to za ka ƙare ka sha wahala kai ne za ka koma kai ta jin haushin amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba zai ƙare masa haƙurinsa wata ran sai kai mutanen nan ane muku haƙuri ane muku haƙuri bari dai ku ga abin ba ba haka yake ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi nasa ba haka bane amma ku sauran mutane za ka samu haka wane mai haƙuri ne wane mai haƙuri ne wata rana sai ka ji shi ya faɗi kalmar da ba a saba ji ba ko kuma ya ɗauki hannu ya aikata abin da mai haƙuri baya aikatawa da hannunsa to sai shi wa'ala israfi aljahili illa hilman kuma babu abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara shine ma'ana lam yazid ala israfil jahili bai ƙara komai akan wuce iyakar wawa da zai masa wata wauta ba illa hilman sai karin haƙuri din dai ma'ana duk wani wawa da zai zo ya masa wauta to za ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara haƙuri ba abin da ke ƙara masa wannan abin sai haƙuri wa qalat aisha har aisha radiyallahu anha tana faɗi tana cewa ma khuyyira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ithma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba bashi zaɓin zaɓi tsakanin abubuwa guda biyu ba sai kaga in ya tashi zaɓe to zai zaɓi mai sauƙi ne in ji an ce ga wani abu guda biyu ya rasulullah ka zaɓi ɗaya to mai sauƙi yake zaɓa muddin dai wannan mai sauƙin ba saɓan Allah bane in dai ba saɓan Allah bane ba zai ɗauki abu mai tsanani ba manhajin tsanani ba manhaji bane mai kyau kullum manhajin sauƙi da sauƙaƙawa sauƙaƙawa ga kanka sauƙaƙawa ga wanda kake mu'amala da shi to kullum an fi samun cin nasara a irin wannan hali din kamar da yake dai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce fa in kana isman kana ab'adan nasi anhu in saban Allah ne to yafi kowa gudunsa kuma ba zai kalli sauƙin ba nan zai kalli ubangijinsa baya son wannan abun ya tsane shi zaka ba zai kalli maganar sauƙi dama tana zuwa ne idan abu ya zama a cikin shari'a daidai yake ya halatta wannan mai tsananin tsananin daidai ne wannan mai sauƙi sauƙin shi ma daidai ne duka babu haram a ciki to a lokacin ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam baya daukar mai tsanani sai dai mai sauƙi amma in aka ce dama ga haram ga halal to gun haram a gun haram ba za shi ba gurin halal yake shine zancen a sannan cewa ina ne yace fa in kana ithman ko kana ab'ada an-nasi anhu wa man taqama li nafsihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba rama wani abu da aka yi masa ba wani ya bashi haushi wani ya zage shi wani ya ci mutuncinsa ya ce bari ya rama shine intiqami eh wa man taqama li nafsihi illa an tuntahaka hurmatullah sai idan an keta haddin Allah alfarmar ubangiji aka bata an taba addinin Allah to anan ne za ka ga bacin ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nan kan kuma ba zai ma wannan abin na haƙuri ba in aka ce an taɓa addinin Allah shi ko an taɓa shi ba ruwan sai kan kawar tare da cewa taɓa shi ɗin taɓa addini ne ko to amma in dai abin ya shafi iya shi saboda tawazu'unsa da iya karantarwarsa yakan shanye ya kau da wannan abin amma in aka ce an taɓa addinin Allah za a kawo masa cikas za a hana shi yaɗuwa to anan zai zabura ba zai bari wannan abu ya gudana to sai ce ila an tuntahaka hurmatullah fayantaqima lillahi biha to saboda wannan sai zama ya rama wa Allah abinda aka yi wa Allah shine ma'ana sai ce wa kana ab'adan nasi ghadaban shine mafi nisan mutane wajen fushi wa asra'ahum rida kuma ya fi gaggawar ka yadda da ya yarda da kai ma'ana ba irin mutanen nan bane masu taurin kai da wahalar fahimta wani yanzu nan zai ma fushi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa nisa akan a ce yayi fushi bai da saurin fushi sannan kuma in aka bata masa rai to yanzu nan zaka ba shi hakuri ya karba yau ba irin mutanen da za a yi tabin su bane a je a gayyato wani a nada kwamiti a je a nemi wani sirikinsa a ne a nemi wani dan a ba shi hakuri duk ba ba haka yake ba komai kankantar yaro komai girmansa komai tsakaituwarsa a cikin mutane in yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu na roƙo yace ya haƙura zai haƙura haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da Allah wa ka gani da irin wannan hali wanda zaka samu cewa wannan sifofin duk sun taru a cikin sa yana da su sai dai a ce wani ya dau daya wannan ya dau wancan wannan ya dau wannan amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kammala shi da waɗannan ɗabi'u da waɗannan halaye sannan ya ci gaba ce wa kana من صفة الجود والكرم على ما لا يقادر قدره النبي صلى الله عليه وسلم dangane da abin da ya shafi kyauta da karimci to yana kan halin da babu mai iya babu mai ikon da zai iya gwargwadon irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mutum da ya fi kowa karimci ai mun san karimci saurin kyauta kuma daga zuci ba irin tashi ka dame ni din nan ba annabi sallallahu alaihi wasallam baya wannan gashi damun nasa za a yi da nashi to amma niyyarsa ita ce yayi maka abun domin ya samu lada abun Allah shi ba a tilasta masa ya bada abu dole yana bayarwa din amma ba irin wanda za a ce ya bayar ma ba lada akai ba a'a saukin zuciyarsa ta kai yadda ba a taɓa tambayarsa wani abu ma shi ya ce a'a ba amma wannan ba kwata-kwata bane ba ce wai har abada akwai wani abin da in ya taba shari'a zai ce a'a yau amma in dai abin duniya ne da ya mallake shi wata riga wani mayafi wani abu dai haka nasa mallakarsa a zo a ce an tambaye shi an ce ya rasu ba wani kaza in zai ɗauka ba shi yasa har sahabbai manya zaka ji a masu irin wannan abun su sukan guji wannan abun ba sa yi har suna magana wani dan me kun san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in an roke shi abu baya hanawa dan me za ku zo ku ce komai kuka ga an kawo masa sai ku zo ku laɓaɓo sai ku karɓe shi kuma wannan kwaɗayi shi ma kwaɗayi ne daga sahabbai dan a ce dai wane ya mallaki wani abu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan neman tabarruki da shi wannan kuma kowa da nasa kwaɗayi kuma su suna ma da tarbiyya irin tarbiyya irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ya musu ita sun san darajar tauhidi ba za su wuce iyaka su yi masa abin da ba daidai ba sun san abin da baya so ba za su nufe shi ba kai ka kaddara inda yanzu ne inda mutane ne irin na yanzu masu irin wannan tunani irin ai da yanzu shi kansa da sun yi galgala shi sun yi wani abu da shi Allah sauki Allah yana da hikima cikin abubuwan da yake yi duk abin da kaga Allah madauki ya bashi to akwai hikima babba a cikin sa to yake cewa wa kana min sifatil judi wal karami ala ma la yuqadiru qadruhu kana yu'ti ata'a man la yakhafu al faqra yana bada kyauta irin bayarwar wanda baya tsoron talauci idan mutum baya tsoron talauci ya yake bada kyauta ai bundumowa yake ko ya kamfato da yawa ya ta miƙawa haka halin wanda baya tsoron talauci yake wanda ke tsoron talauci kuwa zai sa hannunsa a aljihu zai fito sai ya tsaya ya daɗe aljihun yana ta lissafa wani kirgawa ko sannan sai ya miƙa yana tunanin dama la'alla ba su wuce kaza ba to kada ya ɗebo gaba ɗaya bayar sai ya ɗan lissafa ya lissafa sai ya ji cewa ɗan kaɗan ya bayar in ma ba irin wannan surar ba ce dai ta aljihu a ko'ina tunaninsa dai kada ya ƙarar da abin da ke hannunsa to annabi sallallahu alaihi wasallam kyautarsa ba irin wannan bace shi in yana bada abu kai ka ɗauka wato akwai irinsa miliyoyi a gidansa nan ku ba komai yana zaune za a kawo masa dukiyar ganima zinare fa da azurfa a lokacin nan mutane sun zubo ido kowa na so a bashi zai ɗauka ya ba wannan ya ba wannan ya ba wannan ya ba wannan sai tashi ya kaɗe kayansa sai shiga gida ba komai da ya ɗauka ya shiga da shi kuma sai kowa ya tabbatar da cewa shi ɗin bai shiga da komai gidansa ba sai shiga haka ba ruwansa su kuma mutane su je su yi ta minna sun samu abin duniya amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan abin ba shine a gabansa ba saboda Allah ya bashi wadata ta zuci fiye da kowa sai ke cewa kana ibn Abbas Abdullahi dan Abbas yana cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ajwadan nas annabi sallallahu alaihi wasallama duk mutane ba wanda ya kai shi kyauta ya fi kowa kyauta a duk dan adam ba a yi dan adam da ya kai shi kyauta ba kowaye da aka yi a tarihi ka tuno shi to annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi shi kyauta nan kun ga ba a bambance mana da masu kuɗi mawadata da wanda suke da ɗan kaɗan matsakaita da kuma wanda ba ba su da komai ba shi in ka tashi a wani aji za ka tashi a ajin wanda ba su da komai ne tunda shi ba tarawa yake ba to amma duk ran da abu ya zo to fa ba zai kwana ba ku duba ku ga yana cikin kwanciyar rashin lafiya mun karanta ana dab da rasuwarsa sai da sai abinci ko masa gidan nan gaba ɗaya duk wani abu na zinare ko azurfa aka fito da shi yace ku kai wa wani wannan ku kai ma wani wannan ku kai ma wannan haka ya zauna ba komai idan da wanda aka kaddara cewa yana kwaɗayin ƴaƴansa su gaje shi ne saboda wani abu ai da ba zai wannan ba da zai kwaɗayin ya bar musu gado to da matan da ba gadonsa ake na dukiya ba shi ya ɗauko dukiyar gaba ɗaya miƙa aka je aka tarba mutane saboda kada dai a ce ya bar wannan duniyar akwai wani abu da za a yi masa hisabi a kansa don tashin alkiyama na dukiya a ce abu kaza da ka mutu ka bari idan ka samu ku duba fa matsayinsa a gun Allah amma yana tsoron ran tashin alkiyama a tsaye da shi a ce abu kaza ina ka samu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake faɗa cewa talakawa waɗanda ba su da dukiya ran tashin alkiyama sai sun yi shekara ɗari biyar a aljanna sannan mawadata za su shiga shekara ɗari biyar shine nisfu yau a wurin lissafin ubangiji rabin wini kenan abun Allah malamai suka ce dalili a nan saboda su mawadata sai fa an yi lissafi duk abin da ya shigo hannunka sai an tambaye ka ta ina ka same shi kuma mai kai da shi talaka ina ya samu kuma ba da wani abu dan abin da ke da shi nan nan kaza da kaza ne ba ne aka yi wani to wuce an kare shikenan ya tafi amma mawadaci shi yasa ake son dama mutum ya rika wannan tunanin duk abin da fa ya shiga aljihunan nasa da sunan ya mallake shi to sai an tambaye shi kyauta ce kasbu ne da ya aiki ya samu kasuwanci ne sata ce cin amana yaudara duk sai an lissafa kuma ba inda za ka ba wani guri da za ka gudu ba inda za mutum zai wani kwana a ce wata dukiya ga inda ya ɓoye ta ba a san da ita ba komai sai an fito da shi kuma sai an yi bayani abu kaza kaza ne abu kaza kaza ne ba dan Allah bai sani ba a dan a tsayar maka hujja rana kaza wani yayi sata da kai da shi kuka hadu kuka yi siphoning wani kuɗi da aka ce na kaza ne aka hadu aka fidda wata takarda aka ce za a yi kaza ba a yi ba duk irin waɗannan abubuwa da kuma abin da ya shigo maka na kyautar na halal da sauransu ku duba fa na halal halal da ka samu sai an tambaye ka ina ka samu kuma me kai da shi yanzu kaga talaka kenan ashe shi ba ruwansa da wannan shi yasa a wurare da dama akwai maganganun manzon Allah sallallahu alaihi da yake fifita zaman sa miskini amma kuma akwai wasu wuraren yana annabi sallallahu alaihi yana roƙon Allah raba shi da talauci talauci wanda zai sa mutum halinsa ya canza ya koma daga ɗabi'u masu kyau ya koma marasa kyau wannan abun yana da hatsari to amma duk da haka dukiyar da za ta sa maka ɗagawa ta sa maka nisa da ubangiji ita kuma wannan ana gudunta gudun abin da zai cuce ka Allah tsare to sannan yake cewa kan ajwad nas ko wa ajwad ma yakunu fi ramadan babu watan da ko yanayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi yin kyauta irin watan ramadan saboda yawan ninka ayyukan lada da ake hina yalqahu jibril yayin da mala'ika jibril ke zuwa gare shi وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان جبريل هنا حدوا دشي أكون دري أو رمضان فيدارسه القرآن ستتون القرآن يقويا مسا يد زي فتاة القرآن أشياء النبي صلى الله عليه وسلم هنا ده مالمي القرآن ملائكة جبريل كزوا يقويا مسا ولي كذا دا يد ذاك شيء ولي كذا دا يد ذاك شيء سبودا قرآني mutum baya koyansa shi kadai duk wanda ya ɗauko ƙur'ani ya ce shi zai zauna ya koya wa kansa to zai kuskure saboda tsarin rubutunsa daban da tsarin yadda ake rubuta na larabci daban akwai abubuwa da aka haɗu da yawa to amma akwai abubuwan da ba kuma yadda kake karanta larabci haka za ka karanta shi ba dole ne ƙur'ani sai ka je gaban malami ya koya maka wuri kaza kaza ake cewa wuri kaza kaza ake cewa in ko mutum zai koya wa kansa shi kaɗai to kuskurensa zai fi yawa akan daidainsa to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibril ke zuwa gare shi fala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kyauta da alheri min rihil mursala fiye da iskar da Allah ke turo mana iska mai barbarar gajimare a samu ruwa da iskar da muke shaka yanzu iskar da muke shaka wa yake sayanta ba mai sayanta haka Allah ba mu ita kyauta kana buɗe ƙirjinka sai ka shaka ba wani bil da kake biya ba wanda zai zo ya ce maka baka ba da kuɗin kaza baka ba da kuɗin kaza ba ta waye ta Allah ce to wannan kyauta ce daga Allah subhanahu ta'ala yadda take wannan kyauta to haka nan kuma iskar da za ta barbari gajimare a samu ruwa ita ma wannan kamar wata kyauta ce to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi wannan iskar yin kyauta a sannan ke cewa wa qala jabiru jabir ibn abdullahi yana cewa ma su ila shay'an qattu fa qala la ba taɓa roƙonsa wani abu ya ce a'a ba in dai abin duniya ne ba ni biran nan zai dauka ya baka ba ni kaza ya dauka ya baka ba ni wane ne ya dauka ya baka ba ruwansa ba cikin abin da ya dame shi wa kana min ash-shaja'atu wannan kuma mun ji halin me wancan halayen mu'amala da haƙuri sannan mun ji halin kyauta to wannan kuma halin gwarzantaka da kuma zama namiji da rashin tsoro dan karka ji an ce yana da haƙuri ana masa yana shanyewa kuma ka ɗauka dole-dole ne ko kuma wanda yake ba shi da ƙarfi ne ko zuciyarsa mai rauni ce annabi sallallahu alaihi wasallam samsam ba haka yake ba ba dolo bane ba mai rauni bane wa kana min ash-shaja'ati wan najdati wal ba'si ta bangaren abin da ya shafi shaja'a gwarzantaka da taimako shine najda mutumin da za a kawo neman taimakon ya bada agaji shine najda wajen abin da shafi ba da agaji to wannan bangaren wal ba'as da kuma yaƙi ƙarfin yaƙi sosai da ake cewa wani namiji ne mai gwarzo ne barde ne da za a yi yaƙi da shi to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fi al ba'as na ana nufin yaƙi to ta bangaren waɗannan abubuwa kana bil makani alladhi la yujhal manzon Allah sallallahu yana matsayin da ba za a jahilce shi ba ma'ana matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan bangarori uku matsayi ne da ba a jahiltarsa kana ashja'an nasi duk wani dan adam na duniya bai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karfin zuciya da gwarzantaka ba kun ga wannan idan ba kamala daga Allah ba ai hada waɗannan abubuwan suna da wahala abu ne daga Allah subhanahu wataala ya hada masa su kana ashja'an nas hadara al-mawaqif as-sa'ba yana wurin yana halarce a wurare shine al-mawaqif matsayoyi masu wahala to anan zaka same shi abin da zai sa wasu su gudu to shi kuma abun yake tsayawa inda wasu za su juye baya shi yana nan wa farra anhu alkumatu wal abtalu zarata su ne alkumatu alkamiyu shi ne mufradinsa alkamiyu shi ne ashaja'an mutumin da yake gwarzo mai shaja'a mai bajinta to jam'insa shine al-kumatu da ta marbuta farra min farra anhu al-kumatu wal abtal waɗanda ake ji da su zarata al-abtal kuma mazaje asalin abtal kamar a ce champions wanda in kokowa ce su ne masu cinyewa shine abtal masu ƙarfi to farru anhu sun gudu daga gare shi gaira marra ba sau ɗaya ba ma'ana yana tare da zarata sun gudu ma'ana manya-manyan waɗanda ake ji da su sun juye baya sun gudu sun bar shi a cikin kafirai waɗanda za a yaƙi da su sun tari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun juye baya sun gudu saboda tsoronsa saboda gwarzantakarsa saboda namiji shi da abin nufi wa huwa thabitun ko kuma a ce daga cikin musulmi waɗanda suke tare da shi sahabbai wanda ake ji da su an samu mawkifi a wurin yaƙi da sun gudu sun bar shi ya tsaya bai motsa ba shi da abin nufi wa huwa thabitun shi ko yana tabbace la yabrah bai kauce bai tashi daga inda yake ba wa muqbilun ya fuskanci abokan yaƙi la mudbirun bai juya baya ba wala ya tazahzah bai goce daga inda yake ba bai nisa ba faman zuhziha anin nar wanda aka nesanta shi ai lam yabta'id bai nisa ba wa ma shuja'un illa wa qad uhsiyat lahu farra babu wani namiji mai karfi gwarzo da aka yi a tarihi sai wata rana in ana ba da labarinsa sai kaji an ce an kiyaye an haddace wata rana sau ɗaya ya taɓa gudu kun taɓa ji wannan ce wane ba a taɓa ganin ya gudu ba sai a ce sai dai wata rana an gan shi lokacin da aka yi wani yaƙi sai kaji an ce wata rana da ya ga wani wala shi ba sai da ya canza hanya to za ka ji an faɗi wannan wa hufizat anhu jaula za ka ga an haddace masa taraddudi shine jaula da kai kawo ma'anar jaula kenan a wannan siyaƙi asalin jaula dama kewaye amma nan yadda malamai suka fassara ma'anarsa shine taraddudi da kai kawo ya je ya dawo ya je ya dawo sai ka samu mutum da duk gwarzantakarsa an taɓa cewa wata rana an ganci yana taraddudi zai fita ko ba zai fita ba ya dan zagaye nan dan ya kaucewa wani abu da yake dan tsoronsa duk wannan an same shi siwahu amma ban da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane wannan jumla yawwa ma'ana duk wani gwarzo sai an samu wata rana da za a ce ya gudu ko ya kauce wa yaƙi amma ban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa gudu ko ya kauce mai yaƙi ba qala aliyun aliyu radiyallahu ta'ala anhu yana cewa kunna idza hamiya al-ba's a wasa riwayar idza hamiya al-watisu mun kasance idan yaƙi ya tsananta yayi zafi hamiya abu yayi zafi sosai kenan idan yaƙi yayi zafi wa marratil hadaku ido yayi jajawur al hadaku ana nufin ido da farin nan da digon bakin sa shi ake cewa al hadak gaba daya mun mun fahimta to ai idan zafi yayi zafi na yaƙi da bala'i da tsoro da razana da firgita me yake faruwa sai ga ido yayi ja to idan ido ya ja yaƙi ya tsananta ittaqaina bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muke komawa mu buya inji Ali ku gane wannan abu ma'ana idan abu ya koro su daga wani wuri bayan su suke komawa sai su zagaye shi shine wanda suke samun kariya a wurinsa kamar a ce ne wani abu ya biyo ka yanzu idan yaro wasu sun tsare shi wasu yaran suna dukansa ina za shi sai ga yayansa can ba zai tafi gurinsa ya dan buya a bayansa ba to haka aliyu yake nufi in ana yaƙi idan wani abu ya koro su suka ga abu ya tsaye musamman yaƙin uhudu mun karanta yadda abin ya faru ana an yi gumurzu an yi gumurzu an sha wahala sai ga inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nan ake komawa shi kuma shine yafi kusa da abokan gaban yana kokari da karfinsa yana matsawa yana kuma ya kasu ba komawa ba yake ba taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya matsa baya ya koma dan tsoron wani dan kare masa wani abu sahabban ne suke kokari su kare shi dan kada ya shiga inda za a ce an kashe shi nan da nan amma shi bai taba komawa baya saboda tsoro ba kun ga wancan fa mai halin haƙuri shine kuma mai wannan ga haƙuri wajen mu'amala da mutane amma kuma ga wannan ƙarfin zuciya din da ba a bai wani namiji da mace ta haifa irin yadda aka bai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa ma yakunu ahadun aqraba ila al-adu minhu sai ka samu babu wanda ya fi shi kusa da abokan gaba sauran mutanen suna nesa nesa shi kuma a gaba yake gashi ga abokan gaba saboda rashin tsoro da gwarzantaka qala anas anas yana cewa fazi'a ahlul madinati zata laila mutanen madina wata rana sun firgita suka razana suka tsorata a garin madina da aka ji wata ƙara a madina fantalaqa nasun qibala sauti sai mutane wasu mutane suka tafi inda sautin suka ji sautin da aka ji wata ƙara mutane suka taru cikin dare fa sai aka tafi aka tinkari inda sautin yake kamar a ji wani bam haka ai kaga za a tsorata to sai mutane suka tafi su je su gano menene aka tinkari daidai inda sautin yake sai aka tafi ɗibalar sauti shine suka tinkari sautin fatalaqahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama raji'an kawai suna tafiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da su shi yana dawowa daga wurin sautin shi har ya ji ya ji abin har ya je har ya gani har ya dawo su kuma a lokacin suke tafiya masu je su ga menene raji'an wa qad sabaqahum ila sauti ya riga su zuwa wurin sauti wa huwa ala farasin yana kan wani doki li abi talhata dokin abi talha ne uryin wanda ko shimfiɗa babu shine uryin doki ba shimfiɗa haka ake kiransa uryin kamar tsirara babu sirdi ba komai a kansa haka ya hau dokin gadon bayan jikin naman dokin haka ya hau ya je ga me zai faru shi ne ma'anar wannan oriyin fi unuqihi as-sayfu a wuyansa kuma ya rataye takobi sai gashi ya dawo akan doki dokin na Abu Talha babu koshin fida ga takobi yana rataye da shi wa huwa yaqulu yana cewa lam tura'u lam tura'u kar ku tsorata kar ku tsorata shi ne ma'anin wannan lam lam ce a nan akwai wata riwayar lan ta ta'abidi na fiyu wanda yake zuwa ga lamun da nunu nan kuma lamun ne da mimu dukkansu na fiyu ne wancan lam nafi ne takaitacce na ba mu'abbad ba lan kuma na mu'abbad ko kun zai san wannan a larabci to duka ruwayar sun inganta an ruwaito wancan an ruwaito wannan malamai suka faɗa abinda ake nufi da wannan lamtura'u nafiyun ne bi ma'anan nahi kun gani nafiyu ne amma ma'anarsa nahiyu ne me ma'anar nafiyu kamar inda ya ce lamtura'u ba za a tsorata ku ba ba za a tsorata ku ba ko wani shine nafiyu sam sam ba za ku samu tsoro ba amma ma'anarsa shine nahiyu ne kada ku tsorata kada ku razana kun gane abu wannan kuma shine fi daidai ma'ana ma'ana yana ce musu karku razana karku tsorata ku koma gida kowa ya koma gida magana ta kare a wata riwayar ita dama teku ce karar wani abu ne teku suka ji ko ambaliya ko makamancin wannan abu tunda tsakanin madina da teku akwai yambo mun san yambo wani gari ne wanda kusa da badar yake har yanzu yana nan da wannan suna din to sai ce an ji cewa karar wani abu ne a teku ba ma a kusa da madinan bane da ya je ga ba komai kuma ya dawo ya ce lam tura'u lam tura'u kada ku tsorata kada ku firgita wa kana ashadda an-nasi hayada to mun gama kuma da maganar karfi na jiki da na zuciya da rashin tsoro da gwarzantaka da bajintaka yanzu kuma zancen me za'a kunya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana ashadda an-nasi haya'an wa idba'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mutane kakkaf ba wanda ya fi shi kunya in dai kunya ce to annabi sallallahu alaihi wasallam kowa kunya wa ighda'an da rintsa ido baya daga idansa ko ina ya kalli wancan ya kalli wance da wance annabi sallallahu alaihi wasallam baya wannan shine ighdha rintsa ido قال أبو سعيد الخدري أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هنا سوى كان أشد حياء من العذراء في خدرها fi khidriha yace manzo Allah sallallahu alaihi ya fi budurwa kunya budurwa a ɗakin taren da aka kai ta ɗaki akwai sai da budurwa take ranar ba irin budurwa ta zamaninmu ba kuma amma ko zamaninmu ba akwai su inda har yanzu ma ba wai babu ba amma zamanin yanzu halayen mutane ba irin yadda ake da bane da aka yi budurwa ɗaki irin kunyar da ake samu ba sai mun shiga ciki da zurfi ba to ya wuce tsammani ango yakan daɗe kafin ya shawo kan budurwa bayan an kai masa ita ɗaki ba zancen kwana ɗaya ake kwana biyu ba wani wata ma ake ba kin tsaba ba daidaita lamarin saboda tsabar kunya ana samun waɗannan abubuwan da a baya to irin wannan kunyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi irin wannan budurwar kunya kaga kenan babu wata kunya kuma bayan wannan dai da za ka samu babu wani ɗan adam da ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kunya a yace wa idza kariha shay'an urifa fi wajhihi in yana kyamar abu baya so akan gane a fuskarsa zai dan yatsi ne ya dan kau da kai ba zai faɗi wani mummunan abu ba akan wani abu da za a kawo masa musamman abinci in ka kawo masa wani abu na ci ba zai muzanta abun ba yace kai kuma ka rasa abin za ka mana sai kaza annabi baya wannan sallallahu alaihi wasallam ba zai wannan ba mu yanzu wani abin nan wani ba zai sai ya faɗa ce to ai ka san ni bana cin wani dan me za ka kawo min wannan ai ba ci nake ba shi idan an kawo masa wannan in ba zai ci ba za ka gane ba zai ci ba shikenan sai su ɗauke amma ba zai muzanta ka ko ya muzanta abin da ka kawo ba shine idan kariha shay'an urifa fi wajhihi haka ake sani a fuskarsa me ma'anan urifa fi wajhihi ma'ana la yantiq saboda kunya ba zai faɗa ba sai dai ku ku gane cewa baya so yau ku ne za ku fahimci cewa a ɗauke kai kai kai kai annabi sallallahu alaihi wasallam baya son wannan shi yasa akan samu wannan gun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam in wani wani abu sai a ce ku kau da shi ai baya so ne saboda shi ba zai faɗa da bakinsa cewa baya so din amma za ku fahimta saboda me saboda kunya wa kana la yathbutu nadaruhu fi wajhi ahadin kallansa baya tabbata a fuskar wani ma'ana bai taba kura wani ido ba saboda kunya irin ya kura ma ido haka ya ta kallon ka har sai kai ne zaka dauke naka idan aka san haka wasu ke kuma ku taba kula ba akwai wasu ma da suke cewa wai maganin kambun baka ne inda yake tsoron masu kambun baka idan kana zaune kar ka bari a ta kallon ka wai idan ka fahimci mutum na kallon ka kai ma ka kula masa ido sai ya gaji ya dauki akwai wannan abun abun wasu mutane din to annabi sallallahu alaihi wasallam baya wannan baya kura maka ido ya ta kallon ka baya yin wannan saboda kawai me kar ka ji cewa yana mula'azar halin da kake ciki ne kamar wani abu yake so ya binciko na halin kamar da kyau ko yana so ya fahimci wani abu ko ya gane kana cikin matsala ka san wani in ka kalle shi sai ma to me ake ta kallo na haka ko to annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai maka wannan abun ba maballanta naka ka ji cewa an kalle ka ana so a ga wani abu na illa tare da kai a shine ma'anan wannan khafidu tarfi kullun idansa kasa kasa yake shine at-tarf ma'ana baya daga ido ya ta hangen abubuwa da hange-hange ƙasa-ƙasa yake kallo sannan nazaruhu ila al-ardi atwalu min nazarihi ila samai duban da yake wa kallon da yake wa ƙasa-ƙasa ya fi kallon da yake wa sama ma'ana ba safai za ga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga idansa yana haka hange-hange sama kullum idansa ƙasa wani kuma alama ce ta kamala alama ce ta me ta mutum mai kaifin hankali kuma mai kunya ko kai kaga mutum yana ta hange hange haka za a ce wani lafiya ko a ɗabi'a da ta ɗan adam to annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake jullu nazarihi almulahaba mafi yawan kallonsa ta gefen ido ne shine almulahaba ma'ana shine a kallon da zai zama a ta gefen ido ma'ana wanda zai kalli mutum kallon da ba zai samu damar ya kura maka gaba ɗaya komai da komai ya gani ba in ya kalli haka ya fahimci me ake a wurin kawai zai ɗauki shine ma'anar mulahaza kun gane abu an yanzu mutum yana zaune a nan sai ga alamar motsi daga nan gefen ai zai haka ko to ba daɗewa zai ba dama so yake gane wannan me yake tahowa daga ya ga abun ba mai cutarwa ba ne shikenan kuma sai shiga bada abinsa to galibi kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya kurawa abu ido ya dade yana ta kallonsa har ya sa shi kunya shine ma'anar wannan annazaru bi shaqqil aini shi ake nufi da almulahaza annazaru bi shaqqi ko bi shaqqil aini da gefen idan sannan sai la yushafihu ahadan bima yakrahu Allahu akbar annabi sallallahu alaihi wasallam baya magana da mutum da abin da yake ki shine la yushafihu baya magana ya maka furuci da wani abu da baka so baka san a gaya maka wani suna annabi ba zai faɗa ba baka san a tsokane ka a gaya maka wani abu da baka so a tarihinka annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ma magana duk wani abu da dan adam baya son sa to annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai masa magana ma da shi ba kwata kwata dan kada ya ji tsokana ce ko wani abu amma yakan yi wasa wasan da kuma ya san me shi zai fahimce shi a matsayin wasa ne ya ji daɗi akan yi irin wannan dan raha dan ai ɗaya dariya annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wannan nan bai kawo ba ban sani ko a can ƙarshe sannan yake cewa la yushafihu ahadan bima yakrahu dan me yake wannan haya'an dan kunya wa karama nafsin da kuma karimci wato rai mai karimci saboda ɗabi'a da hali ta karimci domin halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karimi ne wa kana la yusammi rija- rajulan balaga anhu shay'un yakrahuhu daga cikin halinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya ambatan sunan mutum idan labari marar kyau ya zo dangane da shi in aka zo masa da labari cewa ga wani san ya je yayi kaza yayi kaza to in yana so ya tambihi ko faɗakarwa to ba zai faɗi sunan mutumin ba in gane duk da cewa an gaya masa wani ne yayi amma me yake yi gashi bal yaqulu yana cewa ma balu aqwamin yasna'una kaza me ya samu mutane ne wasu mutane suke aikata kaza suke aikata kaza ba zai ce ya ga malam haruna a wuri kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza kunga in ya faɗi wannan mutum zai ji ba daɗi ko hankalinsa sai ya tashi gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sunansa kuma sunan zai zama tarihi duk ran da za a karanta wannan hadisan za a kawo ce wane ne shi yasa kuke ganin da yawa abubuwa na kunya ko na laifuka a cikin hadisai akan cewa kana rajulu ja'a rajulu ai ba mutanen ne ba a sani ba boyewa ake yi masu ruwayan ne suke boye ba za su faɗi sunan ba saboda kada tarihi mu zo mu ta karantawa cewa wane ne yayi kaza rana kaza wane ne yayi kaza rana kaza to shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa boye irin waɗannan abubuwa din in ya ji labari kai abu ba zai zo ya ce da Allah ku duba wannan mutumin ba gashi ya je yi mana kaza wannan wani irin abu ne sai ya ce waye ya ce wane mana annabi sallallahu alaihi wasallam baya wannan sai dai ya hau mambari ya ce ko me ya samu mutane ne ake kaza ake kaza a ce ya ji wani yayi kaza ya ji wani yayi kaza shi yasa asali daga cikin uslubin malamai a bangaren tsara huɗuba ta juma'a ake karantar da wannan a fannin da'awa duk abin da labari ne bai yaɗu gaba ɗaya ba a gari a wani wuri aka yi shi to ba a so mai huɗuba ya zo ya ba da labari a kansa a huɗuba saboda wanda bai ji shi ba cewa an yi kaza a ranar zai ji yanzu irin abubuwan da ake ta labarai su jakar magori inda ranka da makamantan irin waɗannan abubuwan da ake kawowa galibi ya fi tallan laifuffuka da shiru aka ba a faɗa da ya fi amfani musamman abin da ya shafi kashe-kashe da zinace-zinace da fyaɗe da ake yawan yi dinnan rashin yaɗa labarin ya fi amfani yau a ce wani yaro ya kashe ubansa wani yaro ya yi kaza a zo a ta buɗe da abin to a lokacin tunanin fa yake shiga kan wasu a wannan lokacin sai ce shi ma ana kaza to shi ma in ya samu dama zai iya yin kaza don haka ba a san mai huduba ya zama mafi yawan hudubarsa labari ba a san yawan labari a unguwa kaza an ce an yi kaza an ce an yi kaza yan unguwar sun sani yan wasu unguwar ba su sani ba a lokacin zaka faɗi labarin to kuma a lokacin wani labarin sai shiga ko wani abin sai shiga hankalin mutane ba a kullum ana son mai magana da mutane ya zama ya fi kowa hankali ya gaya musu abin da zai kwantar da hankali ba abin da zai daga hankali ba ba abin da kuma da zai koya ma mai laifi wani irin laifin da bai sani ba yanzu mafi yawan mutane suna koyan laifi ta hanyar labarai waɗannan irin labaran da ake faɗa da kuma fina-finai da ake kallo da za a sa ka'ida akan midiya wato a hana furzar da wasu abubuwa wala da an da an huta za a yi maganin abubuwa da yawa wani malami mai harkar ilimin psychology na da sanin halayyar dan adam ina cewa a zamanin yanzu yaduwar crime laifuffuka jarima da take yaduwa a kashi hamsin cikin ɗari na sabubban yaduwarsu shine labaran crime ɗin an yi bincike an gano wannan abu labaran da ake yawan yadawa da ba su muhimmanci yana taimakawa mutane su ƙara shiga cikin harkar ai ta bada labari yau an yi kaza yau an yi kaza abinda baka tsammanin za a yi shi sai ka ji ana yi akan yi labari ta bangaren haddi kun ga shi ai Allah ne ya ce ma wal yashhad azabahuma ta'ifatun min almu'mini wani umarni akai to an gama kama mai laifin an masa hukunci ai an masa shari'a an kuma ce ga rana kaza za a yi masa haddi in kisa ne in menene to sai ya zama cewa laifin da abin da ake wa mutum in yayi laifin shi za a yi talla ba cewa an yi laifin ba amma a ba da detail a ta ba da labari ya haure gida ya samu kaza kaza ya yi kaza ya aikata kaza duk wannan ba shi da amfani abin da ya fi amfani shine an kama shi in ɗauri ne a ce an kai shi gidan yari shekara kaza saboda ya yi kaza to kaga a lokacin abinda zai zai shiga kan mutane shine idan mutum yayi kaza ashe kaza za a yi masa ina ba ban sani ko kun fahimci abin da nake nufi to Allah ya kyauta to mu je saboda lokaci yace wa kana ahaqqan nasi bi a lokacin ya isa subhanallah to ya zamu yi ne muna sati biyu ko to insha Allah to shikenan to zamu tsaya anan eh zamu tashi akan wannan baitin wa kana haqqan nasi bi qawli al-farazdaq ko insha Allah inda zamu samu mako biyu insha Allah za a kare dama abinda